da bismillah بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس إن شاء الله خلال يومين أو ما يقارب ذلك يستهل شهر رمضان المبارك شهر الصيام والقيام والتضرع إلى الله تعالى اللهم بلغنا رمضان آمنين سالمين معافين آمين فلتكن الطاعة والأخوة الإيمانية لنا في هذا الشهر المبارك الوسيلة لمرضاة الله ولكشف الغم عنا وعن هذه الأمة عامة وإن من أكبر الأسباب لشقاء الأمة يرجع إلى إلى الشقاق والفرقة والاختلافات المذمومة وعلى الرغم من توفر أسباب الألفة والوئام وعلاج الخلافات القرآني الناجع لا زلنا نرجع إلى مربع الأول كما يقال قال الله تعالى في محكم تنزيله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال أيضا إنما المؤمنون إخوة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات اليوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وعن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه فبعد هذه النصوص والبراهين أين لنا حجة أمام الله يوم القيامة من هذه الفرقة والعداوة والبغضاء فكيف أصبحنا في موقف ينطبق علينا قوله تعالى بحثهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وبما نحاجز الله على هذا التقصير يوم القيامة ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا لماذا لا يشفق بعدنا على بعد ولا نتراحم لماذا لا يعذر بعدنا بعضا لماذا لا نراجع الحق بل نتمادى في الباطل وفينا كتاب الله القول الفصل قال الله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تصيرا وفينا كتاب الله وفينا سنة نبيه الأسوة الحسنة وتعويل السلف الصالح الصواب الثابت فلنتدبر الكتاب الله ففيه دواء لدائنا وشفاء لسقمنا فلنرد الأذهان إلى معانيه وينور الله لنا الطريق ولنستنبط منه الحكم والعبر بما يناسب أثرنا والله ولي التوفيق فليكن قدوم الشهر المبارك شهر رمضان بشارة لنا جميعا لتبصر المخرج من المآزق التي وقع فيه المسلمون في العالم قائرة وقبل أن نختتم المقدمة بالدعاء نريد أن ننبهكم على أمر مهم جدا وهو أننا لا نقصد أحدا من البشر بالسوء أو الإهانة أو التشنيع أو التشهير حاشا لله فإن منزلة القرآن الكريم في قلوبنا ومقام رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته فوق كل بشر شرفا وتكريما فكيف ننزل عن هذه الشهامة والكرم إلى حديد السخرية والاستهزاء بالبشر فإذا سمعتم شيئا فهو من باب النصح فحف ولا غير وقد قال الصادق المصدوق عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر وارحم علماءنا وحكامنا الذين جاهدوا في تثبيت دينك في هذه الرضوع وبالخصوص الشيخ عثمان بن فودي وآله والشيخ أبي بكر محمود بني وجماعته والحاج أحمد بلو صدنا وصفته اللذين أقتصا هذا المسجد المبارك وهذا المجلس الميمون اللهم اجعل كل خير عمل فيه في ميزان حسناتهم آمين من غير أن تنقص من أجور فاعليه شيئا آمين
اللهم احفظ لنا هذا المسجد من كيد الكائدين وحصد الحاصدين آمين ومكر الماكرين آمين واحفظ تعليم المسلسل والسنة الموضوعة والمذهب السلفي الصالح من آمين.
دخيل الدجالين آمين وجهل المتفيقهين آمين آمين يا الحكيم العليم اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين آمين اللهم اغفر لهم آمين وارحمهم آمين.
وعافهم آمين.
واعف عنهم آمين.
واكرم نزلهم آمين ووسع مدخلهم آمين واغسلهم بالماء والثلج والبرد والبرد ونقهم من الخطايا كما تنقى الثوب كما كما نقيت الثوب الابيض من الدنس آمين وأبدلهم دارا خيرا من دارهم آمين.
وأهلا خيرا من أهلهم آمين.
وأزواجا خيرا من أزواجهم آمين وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار آمين اللهم علق بين قلوبنا آمين وأصلح ذات بيننا آمين.
واهدنا سبل السلام آمين ونجنا من الظلمات إلى النور آمين وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا آمين وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا آمين.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين اللهم عغثنا اللهم عغثنا اللهم عغثنا آمين اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل آمين اللهم أصلح شأننا كله آمين وأصلح ولاة أمور المسلمين من حكام آمين و- والعلماء آمين.
والتجار وأن تمنحهم البطانة الصالحة آمين.
التي تعينهم على الخير وتذكرهم إذا نصوا آمين آمين My brothers and sisters in Islam, fellow countrymen and women, peace be upon you. We are today, Saturday the 4th of June, which corresponds to the 28th of the Islamic month of Sha'ban, going to start the Ramadan tafsir for this year. This year's tafsir will, by the will of Allah, continue with the chapter of the livestock. The main topic of his teaching dwell on Tawheed, which is the creed of monotheism, justice, prophethood, resurrection, and counter-argument against false ideologies and philosophies. It also comes during a trying period of our national life and uncertainty, in which the fasting in this blessed month and the Quran that will be read in it will surely light up the way forward for us. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم farko muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan yau wato 28 ga watan sha'ban shekara 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar da ke daidai da dawa hudu ga watan Jun shekara 2016 kafin sakatare ya bayani bari in fassara abin da na ce to bayan godiya ga Allah da kuma salati akan manzon shi صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam da alayen shi da sahabban shi duka da kuma malaman mu gaba daya wanda suka gabace mu na salaf to insha Allah cikin kwana biyu ko abin da ya kama da haka watan Ramadan mai albarka zai shigo muna wato wata ne na azumi da yawaita sallah da kuma ƙanƙan da kai zuwa ga Allah. To muna roƙon Allah ya isar da mu wannan wata, wato muna masu aminci, masu kuma cikin lafiya ya karɓi kuma ibadanmu cikin shi.
آمين
To na ce wannan Ramadan da zai zo ya zama mu kasance ɗa'a da kuma ‘yan uwantaka na imani. Ba'a da ‘yan'uwantaka na imani zama a cikin wannan wata shi ne wasila, wato matakalar da za mu taka liman Allah neman yarda Allah. Kuma su zama su ne wasilar da za mu nema domin Allah ya faranye muna duk wani damuwa da muke da shi, mu nan da sauran musulmi duka. Domin ko mafi daga cikin girman sabubban da ke sa wahala ga wannan al'umma mafi girman daga cikin mafi girman abubuwan da ke saka wahala a cikin wannan al'umma shine ne ashiqa rarrabuwa alfurqa wa ikhtilafat al-mazmuma da sabanin da aka zargi ake zargi akwai sabanin da yake mahmud domin Allah ya haka mutane ba su iya zama ɗaya amma saɓanin da ake zargi duk da ya kasance akwai sabubba kuma masu yawa na haɗa kan al'umma da kwantar da hankalinsu da maganin da Kur'ani ya zo da shi duk da haka kullum sai mu koma baya kamar dai Allah bai saukar da wata aya game da wannan babi ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi bayani game da wannan babi ba kamar malaman mu da suka gabata ba su yi bayani a cikin wannan babi ba me Allah yake cewa wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wannan aya ce da Allah ya sauko ku yi riko ku da igiyar Allah jami'an dukkan ku gaba ɗaya wala tafarraqu kada kuma ku rarrabu umarni ne na Allah amma nan bi habilillahi za ku yi riko kowa ga igiyar Allah kowa ya damke ta sai ku haɗu ba da wata igiya ba kuma sai da igiyar Allah domin in mun ce mu kawo igiyoyi mu rirrike ba za mu haɗu ba igiyar Allah kadai za ta iya haɗa musulmai kuma Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa mumune fa ɗan uwa ne sannan an rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al muslim akhul muslim musulmi ɗan uwan musulmi ne kamar yadda aya ta ce la yazlimuhu bai zalunta shi wala yuslimuhu kuma bai miƙa shi ga makiya ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته wanda ya kasance yana taimakawa ɗan uwan shi a kunci a buƙatar shi shi ma Allah zai taimaka mishi a hajar shi duk wanda ya sauƙaƙe wa wani musulmi daga wani kurba wato wani tsanani to shi ma Allah zai sauƙaƙe mishi daga cikin wani tsananin tsananukan da ke cikin ranar tashin kiyama haka wanda ya suturta musulmi shi ma Allah zai suturta shi ranar tashin kiyama abu huraira kuma an rawaito la ta hasadu ku bayyi wa juna hasada wala tanajasu haka nan ku bar cutan juna a ciniki ku wani ya ƙara kuɗi don kawai ya hana wani ya saya abu shine tanajas wala tabagadu kada kuma ku rinka jin haushin juna wala ta dabaru ku bayi ma juna makida kuma kada wani ya yi saya a kan sayan wani to ku kasance bayan Allah ihwanan ɗanwa wannan wasiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-muslim akul muslim musulmi dan uwan musulmi la yadlimuhu bai zalunta shi wala yahzuluhu yahzuluhu kuma bai kyale shi in yana cikin matsala yana bi ya kokarin taimaka shi ya fita daga wannan mai matsala in ka kyale shi hazaltahu ka bashi wala ya haƙiruhu kuma bai wulaƙanta shi shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tofa tsoron Allah yana zuciya ya nuna zuciyar shi tsoron Allah yana zuciya kuma ya ishi mutum da sharri ya zama ya kaskantar ko ya wulaƙantar da ɗan uwan shi musulmi duk musulmi akan musulmi haramun ne jinin shi da dukiyar shi da kuma mutuncin shi wa nabi Musa almu'min lil mu'min mu'mini zuwa ga mu'mini kal bunyan kaman gini ne wanda yake sashen gini na karfafa sashe sai manzo Allah sallallahu alaihi shabbata baina asabihi wato ya hada yatsun shi yanda mu'mini ke taimakon mu'mini haka kaman bunyan kaman gini block yadda ke wani shiga cikin wani to bayan wa'annan nusus nas ne nas shine aya muhkama aya cikin qur'ani wanda in an karanta ta ko ba yahude ne ba yahude in dai yana jin larabci zai ce eh ga ma'anarta balle kuma malamai innamal mu'minuna ikhwa ko ba yahude ta ce mai mai qur'ani yake nan nufi nan zai ce a wai su mu ne da suka yi imani da Allah da manzon su wai su yan uwa ne haka ke ta qur'ani ko ba yahude ya san wannan to shine nas ba abun da zai daukan wani ma'ana sai ma'ana ɗaya tak shine nas to bayan wannan nafsi da bara'in burhan hujja cikin Qur'ani cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganar malamai to wace hujja muke da a gaban Allah ranar tashin kiyama da wannan rabe-rabe da wannan kiyayya da wannan takace da muke ciki wace hujja muke da a gaban Allah yaya muka kasance mun zama wani matsayi duk mai karanta wannan aya ba'suhum bainahum shadid wato tsananin su tsakanin su da tsanani wato yakin da cutar cutar da junan su tsakanin su mai tsanani tahsabuhum jami'an wa qulubuhum za ka tsangan su kai tsammani tare suke amma zukatan su rarrabe take nan qur'ani yana magana da waye da kafirai amma duk musulmi a wannan zamani yana karanta wannan aya zai ce to mu ma ba haka muke ba yau in nan duk inda ka ji an jefa bom ko ana kisa ana wani ƙasar musulmi ce tsakanin musulmai ne biyu suke faɗa su ya aka yi muka lalace har muka dawo haka bayan wayan nan nas to wace hujja muke da da ne za mu ba Allah hujja ran tashin kiyama me yasa sashen mu zai tausayin sashe ko ba ma yi ma juna rahma me yasa ba ma ba ma junan mu uzuri me yasa mu ga gaskiya ko ba ma binta ko mu ci gaba da dogewa a hanyar bata gashi a cikin littafin Allah wanda yake shine maganar da ke tsage gaskiya Allah yake cewa ba za su zo maka da wani misali ba sai mun zo maka da gaskiya da kuma tafsirin da ya fi kyau wato qur'ani yana da tafsiri da gaskiyan da duk misalin da zaka kawo duk rikicin da zaka kawo duk halin da zaka kawo a cikin qur'anin nan akwai gaskiya da aka bayyana ta sai muka bace da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasana ga kuma ta'wilin da salaf as-salih suka yi wanda yake shi ne as-sawab as-sabit ya muka bace saboda haka mu dawo mu tadabburi a littafin Allah cikin littafin Allah akwai maganin cuta da warkarwa daga cutanmu mu mai da hankulan mu zuwa ga ma'anonin ayoyin Qur'ani in mu mayar haka Allah zai haskaka muna hanya mafita daga cikin wannan hali da muka shiga mu musulmi gaba daya kuma mu fitar da hikima da wa'azi da abun lura daga cikin wannan ayoyin yadda ta dace da zamaninmu in za ka shekara ɗari kana karanta ma mutane ƙistar fir'aun da musa da mutanen shi samud wa ad wa samun haika wa sauransu in baka kuma fassara wannan ya dace da zamaninsu ba za su ci gaba da barnarsu to abinda Allah ya muna hikima ko taimakon da Allah ya bamu a asan nan ko san tun jihadin da Sheikh Usman bin Danfodiyo ya yi a ƙasan nan ga ƙasashe ba su da malamin da ya dawo musu da addini ya jaddada musu addini babu mu mun samu ya jaddada addini kuma an kafi tuta a hannunsu bayan shi sai Allah ya taimake mu ko ga wannan masallacin nan da muke karatu yanzu wannan masallacin ƙasan nan ba irin guguwar da bata shiga ba ƙasan nan ba irin guguwa da bata shiga ba amma Allah da hikimar shi Allah da rahmar shi duk guguwar da ta kada ta yi nan ta yi nan bayan ta kwanta sai kuma ga sultan bello mosque yana nan tsaye kamar yadda aka gina shi ba rahama ta Allah ba ce guguwa ba ta kwashe shi ba abin to littafin nan da muke karanta raddul abhan ila ma'ani alquran malam da ya wallafa wannan littafi ya lura a ƙasar hausa in ana tafsiri ba a mai da hankali kuma zuwa ga ma'anar alkur'ani yadda ta shafi rayuwar mutane ta yanzu kuma da Allah ya bashi tadabburi na wannan Kur'ani da fito da ma'anoni da fahimtar ƙasan nan domin ɗaya daga cikin ku yake auyawan gumi ne ya san duk rayuwarku amma Allah ya bashi tadabbur sai ya fitar muku da ma'anan risala Allah ta dace kuma da fahimtar zamanin da yake ciki ya bayyana wannan rahama ce ta Allah to in za ku yi kiyasi da masallatan da ke cikin Najeriya ku cire Sultan Bello daga cikin kiyasin ku in za ka yi kiyasi da masallatan da ke cikin Najeriya ka ka cire Sultan Bello Mosque unguwar sarkin musulmi daga cikin lissafin ka domin taimako ne da wata rahama daga rabbul alami ƙasashe da yawa da su ga halinmu da za su a fatan akwai irin wannan masallatan nan a kowace ƙasa amma ba za su samu ba za su yi fatan suna da rabbul azhan mai da hankula zuwa ma'anonin Qur'ani domin in baka ɗauko ayar Qur'ani ka haɗa ta da zamanin ba hikima da iba ya tafi suka haɗa da zamani wannan ina kwantar da hankalin mutane akwai abin da nace a nan kafin yi addu'a wani al'amari mai muhimmanci kwarai da gaske kuma shine annana mu la naqsudu ahadan min al-bashari wallahi babu wani mutum bani adam mutum bani adam wanda muke nufin shi da su'i da cutarwa babu shi awil ihana ko aulakanta shi awil tashmi' ko a bata sunan shi aw tafsir mu yaɗa wani abu nashi mugu la la la la abadan hasha lillah ba su anan domin matsayin qur'ani wannan da kuke gani matsayin qur'ani da kuma matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnar shi domin duk lokacin da kace za ka yi ma mutane wa'azi in dai na musulunci ne ka ɗauki kanka a matsayin muballig kana isar da manzancin wa manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kada wani mutum ko mutane ko wani maslahan wani don musguna musu ko tutar da su ko don wulaƙanta su ka canja ma'anar addinin da ya kamata ka isar domin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan Qur'ani wurin karamci da daraja ya fi dukkan ya fi dukkan wani dan adam to duk wanda ya sauko daga wannan rah martaba da Allah ya ba littafin shi da ya ba sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauko daga wannan martaba yace zai yi izgili da mutane koko zai yi abin da zai wulakanta su to wannan ya faɗo ne daga sama zuwa ƙasa mai hankali ba zai yi haka ba saboda haka fa'iza sami'tum shay'an duk abin da za ku ji a wannan mambari a wannan masallaci fahuwa min babin nushi ƙofa ce ta nasiha kawai ba don musguna ma wani ba ba don zagin wani ba ba don al'amarin wani ba sai dai nusa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan addini nasiha ne aka tambaye shi nasiha zuwa ga wa sai ce zuwa ga Allah zuwa ga littafin Allah zuwa ga manzon Allah zuwa ga shugabannin musulmi da kuma mabiyansu nasiha ce domin duk lokacin da ramadan ya zo hankalin kowa yana tashi hankalin kowa yana tashi game da sultan bello mort. Ko hankalin shi zai tashi. Da masu so da masu ƙiyayya duka biyu. Shi yasa ya zama dole a yi bayani. Abinda ake anan nasiha ne. ka je in kaga ta dace kai amfani da ita in kaga kuskure kuma kofa buɗe take na neman gyara ba mutum je gefe yana surutai ba domin in kaga kuskure ka je gefe kana surutai yaushe za a gyara na ɗaya kenan na biyu akwai wanda ya dame su su suna ganin in ana tafsiri ana maganan wani abu ba abin da nassin ayan ke magana ba suna ganin kamar an karkacewa aya kuma suna ganin lalle ake samun matsala a'a ba karkacewa aya ba ne ƙur'ani ne ya ƙunshi komai wa ma farratna fi kitabi in shay'in komai shi littafin da mawallafin shi akan wannan asasi ya tsora wannan tafsiri mai da hankula zuwa ga ma'anoni na alkur'ani in yau mun ce mu ƙayyade ma'anan maganan mu akan nassi ba tare da mai da wannan hankula ba mun yi adalci adalcinmu a nan masallacin shine mu jawo al'amarin mutane mu bayyana musu yaya hukuncin Allah yake a cikin wannan al'amari shi ne adalcin da zamu yi ana wani kuma abin da dame shi kukan tsaya akan aya ɗaya ku daɗe kai ramadan ma ya wuce ba ku wuce ayoyi na waje ko biyar ko shida ko takwas ba shi ya fi so a karantawa a kai daga cikin ramadan a kusan saukewa a karanta a yi karatu a yi tilawa nan ba majalisin tilawa ba ne majalisi ne na ne tafsir me tafsir abu ne dunkule a warware kowa ya gane shi ne tafsiri sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce mukan tsaya a aya goma a aya goma mukan tsaya sai mun koyi ilimin da ke cikinta da aikin da ke ciki sannan mu ci gaba mu koma me mu shiga ta goma wayansu a hankali ake tafiya to abinda dai na fahimta tafiya a hankali ana bayani wasu abun ya dame su wayansu kuma a fita daga nassi a yi bayanin abin da ya shafi duniya shi ma ya dame su abin da suke so a dinga karanta a yi tilawa kuma ana tarjama a yi tarjama suke so so sai hankuri wannan ba zai yiwu ba amma Allah da falalashi ga gidajen rediyo ga tafsirai da yawa ga intanet majalisai ana tafsirai da yawa in ka ji wannan tafsiri bai maka ba ka kulle ka kunna wanda yi maka wani ya ce ka saurara dole wani bai ce dole ba saboda haka ina so kowa ya kwantar da hankalin shi suna mu'amala da mutane wanda suke son kawo muku ci gaba da zaman lafiya wannan kujera son kawo muku ci gaba take yi da kuma me da zaman lafiya shi sama ya ce in an zage ni ma kada wani ya rama in ka rama ma ban yafe ba zaman lafiya to amma ma'anar zaman lafiya kuma shine kaga gaskiya don waɗansu ba sa so sai a ce ishuru inda hana ana haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai isar da wannan manzanci domin Quraysh ba sa so su ji ba sa so su ji sai Allah ya ce min fasda bima tu'mar wa arid an al-mushrikin kuma ku sani wannan majalisin nan da kuke gani makaranta ce in kun san me makaranta makaranta ce makaranta ba abin da bai iya zuwa a cikinta wani yaro ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a majalis ya ce manzon Allah ka bani izini in yi zina sahabbai na ji ba wanda ya tashi kai ya za wannan magana gaban manzo ko ba a an kyale shi ko ba shi ya tambaye shi ba zina yake so ba ya ce ka yadda a yi da uwarka sai ce a'a to da ƙanwar kafa sai ce a'a ya ce to kai ma ai wanda kake so kai zina da ita ma uwa wani ne kuma ƙanwar wani ne sai ya gane a sefa abun cuta ne to da amma irin wannan zamani ne kada ka yi magana ishuru ta yaushe za a fahimci ilimi kuma kusan gaskiya duk yadda take da ɗaci makaman makaho ne yana tafiya yana so ya fita yana tsammanin kofa na nan yamma sai ka ce mishi a'a kofa na gabas sai ce kai baka san kofa ba kullum na yace shi zai tafi ta kyale shi me zai yi zai yi karo da me in ya karo da bango zai ce ina wannan da yake nuna hanya ko ba haka ba domin gaskiyar hanyar na yamma kada gabas so kada ku ji duk yadda gaskiya take da ɗaci ƙarshenta ƙarshenta sai an zo an nemi gaskiya saboda ku bar ku bar hana ana faɗan gaskiya ku bar hanawa bari gaya muku duk mai wa'azi duk mai wa'azi duk mai karanta wannan Qur'ani yana karanta shi yana karanta wasu ayoyi shi kanshi yana tsoron laifin da yake yi a wannan badin ayan duk wanda ke karanta Qur'ani sai ya zo ayar da shi ma ta shafe shi kuma ya sai yana wannan laifin amma yana fatan rahma wurin wa to balle wani balle wani saboda haka wannan makarantar abinda kuka gada a wannan makarantar shine duk tambayar da kake da ita a baska kamar yadda majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shine sunna mutum wani zai zo da wawancin shi ya ka tambaye shi kenan gaskiyar shi kenan ko bai shi yayi tambaya in akwai ansa a bashi in babu kuma a nemi ansa me a bashi shine sunna shine muke koya wa jama'a saboda haka ku bar tsoron tambaya ku bar tsoron ta'aliki yaushe mutum ke tsoron ya ji gaskiya yaushe mutum ke tsoron a ɓoye mishi gaskiya ku bar tsoro wannan muna magana dukanmu malaman hukam ɗin da mabiyan domin wani lokaci matsalan ba a hukam take ba wato eh, shugabanni wani lokaci matsalan a mabiyan take to kenan mai tsoron hushin mutane in mutane na laifi kenan ba zai iya musu wazi ba to ana samun laifi a ko'ina fa'idar tafsiri shine a nuna laifi mu dawo mu zama ‘yan uwa mu gyara domin mu tafi gaba ɗaya mu tafi a kan suratul mustaqim domin mu samu rahma Allah amma yadda muke a halin da muke a rarrabe a yanzu shine musibar mu a alamin islami ba Najeriya kaɗai ba mun rarrabu akwai wanda suka ɗauki makami suna kashe mu akwai wanda suka ɗauki harsunansu suna zagin mafi alherin al'ummanmu akwai kuma wa'yanda faɗa suke yi kawai don duniya suna faɗa kan mulki suna faɗa kan duniya faɗar su duniya ce domin ka ce me yasa kuke faɗa ba za ka ji an ce Allah da manzon shi ba akwai kuma wa'yansu ilimi shi wannan fasad ya bayyana a ko'ina ya bayyana a mulki ya bayyana a cikin malamai ya bayyana a cikin mabiya ko'ina fasad ilimin nan da muke magana akwai fasad wani bawan Allah ya zo same ni hankalin shi ya tashi ya ji wani masallaci wani bawan Allah ya tashi ya ce azumi azumin nan da ake yi wanda ya ci abinci da rana da gangan abinda kawai zai shi ne ramuwa zai ba kafara a kan shi me yasa ya ce domin ba a samu dalili ba hujja daga hadisi da ya ce wanda ya ci abinci da gangan zai kafara hadisin da ya zo akan mutum ne ya auka wa iyalin shi da rana da gangan ya ta yi jima'i hadisi ya zo kan jima'i amma hadisi bai zo kan me kan cin abinci ba wannan fauda ilmiya ba mu da marja'iyya ba mu da wurin komawa mu fahimci abu addini to cikin irin halin nan da muke ciki dole mu yi hankuri da juna a ce kun ga wannan hanya ita ce sawab wannan hanya kuma akwai kuskure kamar yadda zaka ga mu kawo ba hanya ba kofa a nan ya kamata dole ya zama wajibi baya cikin jawo fada baya cikin jawo fada a cikin al'umma ka nuna ma mutane cewa ga gaskiya ga kuma ƙarya ba cikin jawo faɗa ba ne kamar kuma yadda muka ce zaman mu a nan duk wanda ya ga wani abu duk ya yake ƙarami yana ganin ba gaskiya ba ne ya kawo ya yi bayani ya zai bayani ya nuna inda ba gaskiya ba a nuna mishi matsayin in kuma shi ke da gaskiya ya zama wajaba mu bi shi mu rike gaskiya amma matsalar da ake samu da ɗaliban ilimi kun ga yadda ruwa yake da daɗi ko in mutum na rashin lafiya ciwon malaria ko typhoid ko kun ba shi ruwa pure water mai daɗi in ya sha me yake ji ɗaci wani lokaci ɗacin da ɗalibin ilimi yake ji in ya ji wata maganin ilimi don shi jahilcin shi ne ba wai don kuskuren malami ba ɗacin a harshen shi yake to irin wani an musu bayani an nuna musu fuskan malamin sai su gane amma abin da muke corruption ya shigo cikin komai a rayuwarmu to ku yi hankuri mutane da yawa hankalinsu ya tashi game da wannan wa'azi to hankalinsu ya kwanta domin ba ma niyan kowa da sharri sai alheri shi yasa na karanta muku ayoyin da Allah ya nuna dukkan mu ƴan uwa ne taimakon juna za mu yi in ka ga mutum ya karkace ka taimake shi da nasiha ba za ka kyale shi bane ka ce a bashi yayi karo da bango ku taimaki juna da nasiha to ba wani lokaci da wannan al'umma take bukatan nasihal mukhlisin ba lokacin da al'umman nan ke da bukatan nasiha kamar wannan zamanin yanzu domin karancin masu duba gaskiya Allah shirya da mu to a wannan shekara akwai bayan Allah da suka rasu ya kamata ambace su Allah ya gafarta musu na farko dai bari mu fara da na yau akwai wani shahararren ɗan da ake kiran shi ɗan dambe za su mamaki a ce shahararren ɗan dambe kuma ana tasiri shi ne raddul azhan ai wannan bawan Allah Muhammad Ali Muhammad Ali dan dambe na duniya Allah ya mishi rasuwa Allah ya ji kanshi Allah ya mai rahama Amin.
wannan bawan yayi jihadi ya rasu wannan bawan Allah an yi interview da shi a Ingila yace kuna ganin wannan abun da nake yi na faɗan dambe ba ina yi shi bane dan kaina ba ina yi shi bane dan kaina domin in dan kanshi ne yayi yayi kudin da bai bukata yace mutum bai fi gida ɗaya zaka duk gidajen ka ɗaya cikin za ɗaya zaka kwana in kana da gida ɗari cikin nawa zaka kwana ɗaya mota in kana da mota ɗari nawa zaka hau ɗaya zaka hau ya faɗa komai ɗaɗɗaya zai yi kai bukatar kuɗi yana yi ne domin ya cire mutanen shi daga bakin duhu da suke ciki nan yana nufi bakake da ke amerika da aka danne kuma suna shaye-shaye karuwanci da abubuwa don ya ƙara musu ma'anawiya wato su ji cewa fa a su ma za su iya komai ya ce sai Allah ya kun ji Allah fa ya ce Allah ba wai God ba fa Allah fa ya ce sai Allah ya samun wannan ƙarfi a zuciyata da ita nake buge mutane lokacin da Muhammad Ali yake dambe da musulunci an maida wani abu ne wanda za a taka ba a amma shi ɗauko ba kawai baƙaƙe ba har musulmai ya taimaka ya ƙara ma musulmai ma'anawiya mutane pakistan mutane ƙasashen larabawa kowa ashe ga musulmi allah ya bashi wannan ƙarfi a duniya kowa na son shi to Allah ya mai rasuwa Allah ya mai rahama Amin.
akwai kuma gwamnan Kaduna na da General Tanko Ayub shi ma Allah ya mai rasuwa Allah ya ji kanshi Amin.
to cikin wanda suka rasu akwai malam Laluwa Cancangi wan Cancangi Allah ya mai rasuwa shi ma Allah ya ji kanshi Amin.
akwai Colonel Yunusa wanda barayi suka kama shi Allah ya ji kanshi Amin.
sannan akwai ah, sheikh malam muhammadu yakubu mai shayi shi ma yana cikin manyan malaman ah, ɗaliban ah, wannan makaranta shi ma allah ya mai rasuwa allah ya ji kanshi da kuma alhaji goma na unguwar rimi bawan allah shi ma allah ya ji kanshi a cikin wanda suka rasu ma akwai malam zubairu sirajo shi ma an zauna da shi lafiya kuma ya kira zuwa ga ah, haɗewa da zaman lafiya da kuma ba za ka taɓa jin wani mummunan abu ya fito daga harshen shi ba sannan ga malam dr bello na rakiya hospital mai zuwa haji shi ma bawan allah allah ya mishi rasuwa allah ji kanshi malam wa Malam Musa limamin Air Force Base. Gumi.
Okay, Musa Gumi.
Malam Musa Gumi.
Eh, To shi ma Allah gafarta musu. To wayannan ɗan kaɗan ne cikin masu yawa in mun ce mu faɗi duk wanda ya mutu kuma ba ba za mu iya wani abu ba.
sun saka ta- Allah ya musu rahama gaba ɗaya, Amin.
Allah ya gafarta musu, Amin.
kuma Allah ya sa su cikin aljanna ya tsare su daga azaba Amin.
ta wuta Amin. Bismillah, saka ta.
ta- ta sakatare magana.
Alaga ta malam ga mai musulunta mace.
Okay. Eh, wata ta musu mutuwa? Okay. Ah, Wani yare kuke ji? Turanci, ah, Islam means submission to Allah and faith in all the prophets, the last Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We want you to repeat after us. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله So it means I bear witness. There is no deity worthy of worship except Allah and that Muhammad is his messenger. Uh, what's her name? Mary. So if Mary means Maryam in Arabic. So I think she should maintain her name, except if she wants to change it. She wants to change? Okay, Maryam. Uh, this, this from your brothers and sisters to assist you uh, you, you, are you married? Okay, may Allah give you a good husband. So there are things you need to do. There's a committee that will take care of you, inshallah.
madadin hukumar wannan masallaci an mutum da ke da sanar da cewa hukumar wannan masallaci suna maraba da ku a wannan shekara ta mutum da ke da kuma bakwai da ke da kuma bayan haka ta ke sanar da ku na malam cewa akwai mutanen kirki bayan Allah daga wannan shekara zuwa wannan shekara wasu taimakawa wato wannan masallaci da taimako daban-daban na ƙarshe wanda ya taimako wanda muka ji daɗin wannan taimako shi ne bawa Allah da liman ranar juma'a aka yi masa addu'a shi kaɗai ya tashi yake yana buƙatar ya yi abin nan wato ya yi sabis na dukkan titin da wannan masallaci da wanke wannan masallaci na kashe ɗin da fatan kuma baya son a san cewa shi ya wannan aiki muna fatan jama'a da ke wannan masallaci ko kuma wannan masallaci na roƙon su nuna addu'a na alkhairi malam ma ta cikin addu'a da kuma sauran irin su irin su suke da wannan shawari a cikin sauran na uku an mutum ya sanar da ko cewa haɗin kan da suke bayarwa to Allah a ci gaba da bada wannan haɗin kai da wannan karatu na hudu maganar tsaro su duk da cewa an samu ɗan wato ci gaba a cikin na wannan ƙasa amma kuma wannan masallaci ina ƙara sanar da ku cewa a sa ido ƙwarai da gaske a taimaka ma jami'an tsaro musamman na 'yan sanda sannan kuma da jami'an tsaro wato ɓangaren 'yan agaji a taimaka su domin su ma suna taimakawa ƙwarai da gaske da Allah a ba su haɗin kai duk abin da 'yan agaji suka suka yi ba wai sun ne yanzu su kunta kama wani ba suna yin yanzu saboda gyaran wannan abu kuma wanda ke shugabantar tsaro na wannan masallaci shi ne limamin wannan masallaci da an ga wani abu wanda ba a gane ba shi maza maza a yi kokari a cikin shi ko kuma ne a sami na mun magana an sha Allah za mu za mu za mu nan ma da bangaren ma da ma da shi ma ta bangaren wata mun shafi tsaro ya taimaka yana taimakawa kuma yana ganawa akwai wani jami'i wanda tsohon soja ne yana ilimi kan tsaro shi ma yana taimakawa ko kuma wannan masashi tana masa addu'a a kai sannan kuma duk wani shawara wanda ake bukata ake son a bamu ko ma'auri daga ni a da liman da kuma ainihin shugaban gaba ɗaya shama na wannan ah, kwamitin wannan masashi duka kofofinmu a wurin da ke za mu saurara su insha Allah za mu yi aiki da Allah matar da saba mu ta yi a cikin yau sannan akwai wani al'ada wanda ba ta da kyau kwarai da ita wanda kowace shekara malam na yawan magana a kan wannan shi ne da an ce malam ya gama karatu za a yi addu'a da kowa da yawa da mutane sun bi bisa kuma mun hangi wannan akwai rashin daraja karatun da ake yi akwai rashin girma shi malamin da yake wannan karatu idan muka ba misali akwai waɗanda suke shiga kotuna za a ga alkali yana kan kujera idan alkali ne ya dariya ba kai kai dariya ka gama karbi idan alkali ya tashi daga kotu aka ce an gama kotu sai ka tashi kafin alkali ya tashi to shi ma akwai da matsala amma ana buƙatar sai alkali ya miƙe ya fita sannan kuma saura kuma sun su miƙe su don me saboda girmama shari'a idan ko a kotuna ma irin na zamani ana girmama alkali muna da malami ne tafsiri yana da matsayi wanda kusan sun da ya yi da alƙalin ba kuma su ma ya yi mata alƙalin daraja ne shi yake kanta da alƙalin addinin su da akwai bukata wannan kujera malam na zaune a kan wannan kujera mu muna da mutantar malam a kan ruhi da ya shan wannan kujera shi malam ahmad da kuma duk duk magana yi ne ba wani malamai sai su gyara na malamai sai su gyara ya suke yawan tashi ne to saboda haka muna bukatar don Allah ba su suke fara dan karya malam muka miji da ni suke fara karya na nan tashi da miki a gabansa wannan akwai rashin mutunci a cikin saboda haka ai hakuri a dauri sai malam ya miƙe mutum masan miƙe shi ya ga Allah Allah ya gaya da mu wannan wannan matsala kowace shekara na fama da shi muna fama don Allah bana nuna in wannan karatun ana gwadawa har mutane ke kasan waje suna ganin karatun da ake yi suna saurare mu saboda haka musulman ƙasar nan da suke waje kuma muna fada a sai muna fatan duk wasu kurakurai ko wasu abubuwan da zai ba daidai ba ko a gaya mana ko a rubuto mana ko a yi mana wani insha Allah kuma zuwa wannan shi ne sakon da wato a kuma wannan fata shi ne sakon da kuma shi ne da Allah salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam وصلوات العقبنا نسينا أو أخطأنا وقنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا وقنا ولا تحملنا ولا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وتكفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسير ربنا ما تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آمين وآمين ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين